إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya yassare mana kuma ya ƙaddara mana ya kasance mu a wannan masallaci mai albarka wanda yake a cikin wannan unguwa ta banufano ta biyu sannan kusan mu ce wannan shine zamanmu na farko a wannan masallaci domin gabatar da wannan halaka da muka buɗa wanda wannan shine zamanmu na farko insha Allahu duk rana mai kamar ta yau za mu rika haduwa na tsakanin magariba da shayi domin gabatar da karatun wannan littafi mai albarka littafi wanda yake mai suna taisirul fiqhi fil ibadat at-tahara as-salat al-janaiz az-zaka as-siyam al-hajj wanda wannan littafi littafi ne wanda yake na fiqhu akan abin da ya shahi ibadodi littafi ne wanda zai magana akan tsarki bayan tsarki kuma sai sallah bayan sallah kuma zai yi bayani akan hukunce-hukuncen gawa idan mutum Allah ya masa cikawa ya ya kamata a yi mishi a musulunci bayan haka kuma zai magana akan zakka idan Allah ya ba mutum dukiya ko kuma ma'ana kayan noma da tsoron abubuwan da zakka ta waje ba a kansu shi ma wannan littafi zai mana bayaninsu sai kuma bayani akan azumi sawa'an azumi na farilla ko na nafila ya ya kamata mutum ya yi shi a musulunci sannan kuma sai aikin hajji wanda shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah ya farlanta ma'ana rukunai na musulunci wanda wannan littafi ne wanda malamin da ya yi wannan littafi ana ce masa salihu bin muhammad al-mudiyar wanda ya tattaro ya haɗo ya tsara wannan littafi littafin asalin shi littafi ne na sheikh muhammad al-usaimin to malam ya ɗan ɗebo wasu abubuwa a ciki ya ɗan shashahe wasu maganganu na al-usaimin ya ƙara wasu ya zo da dalilai waɗanda suke na shari'a akan wasu matsaloli waɗanda suke masu yawa saboda haka muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta wannan littafi da fahimtarsa da kuma aiki da abin da muka ji a ciki don haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara bayani akan muƙaddima duk da akwai takadimi da mai littafin yayi da haka muna ganin cewa muhara daga mukaddima abinda wanda ya tsara wannan littafin ya bude littafin da shi to shine mala yake cewa al-muqaddimatu alhamdulillahi alladhi allama bil qalam mala yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanar da yanda za a iya rubutu da alqalami rubutu da alqalami ma'ana Allah ne ya sanar da bayonsa yanda za su yi shi saboda asalin duk wani ilimi shine alƙalami saboda duk wani ilimi da ka sani ana goma ana tamaka da shi a duniya an rubuta shi da dami da alƙalami allama al-insana ma lam ya'lam Allah wanda ya sanar da mutum abin da da bai sani a lokacin da ka zo duniya baka san baka san komai ba lokacin da mutum ya zo duniya farkon zuwansa baya ji baya gani bai san komai ba sannu sannu ne Allah subhanahu wataala yake sanar da shi wasu abubuwa zai fara ji kaɗan kaɗan sannan ya fara gani sannan sauran abubuwa wasalatu wasalamu ala al-mab'uth rahmatan lil umma mala yace tsira da aminci su tabbata akan wanda aka aiko wane ne aka aiko ma al'umma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-mab'uth wanda aka aiko shi ma'ana rahmatan lil umma wanda yake rahama ne ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga al'umma da haka Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ne ga talikai gaba daya kun ga manzon Allah rahama ne ga al'umma arsalahu Allah lil alamin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin amfanin talikai fa arshadana ila tariqil muhtadi annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko mana sai ya shiryar da mu ya nuna mana hanya ta shiryayyu hanyar da manzan Allah ya shata in mutum ya bi ta ya shirya in mutum ya bi ta ya zama cikin shiryayyu kuma duk mutumin da ya zama to cikin shiryayyu ya tsira a lahira fa qala salawatullahi wa salamuhu alayhi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace a cikin wani hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nihin shi da alkhair yufaqihu fi din sai Allah ya fahimtar da shi a cikin addini da haka duk mutunan da Allah ke son shi da alkhairi to sai Allah ya fahimtar da shi addini ashe kun ga fahimtar addini alkhairi shi kuma addini baka fahimtar sa sai ka je makaranta sai ka riƙa halartar wuraren karatuttuka inda ake karatun littattafai waɗanda a nan ne za ka fahimci addininka ya za ka yi tsarki ya za ka yi alwala yaya za ka yi sallah yaya za ka yi azumi da sauran ibadoji gaba ɗaya wannan hadisin imamul bukhari da musulun suka rawaito shi amma ba'adu baya haka in ji malam fa ba'da amanna Allahu jalla wa jalla jalaluhu alayya malam yace bayan Allah mai girma da ɗaukaka ya mini baiwa bi qira'ati ba'd kutubul fiqh wa ta'allumi da karatun wasu daga cikin littattafan fiqh Allah ya mini baiwa ya bani dama ya bani ilimin da ina iya ɗaukar littafi in karanta malam yace to bayan wannan baiwar da Allah ya mini na samun daman in ɗauki littafi na fiƙihu wanda yake magana akan ibada in karanta kuma in fahimta sannan kuma ƙarewa da ƙarau Allah ya sanya ni cikin waɗanda suke karantar da irin waɗannan littattafan ya ce bayan Allah ya min wannan baiwa rajautullah jalla jalalu don haka sai na yi fata ga Ubangiji Allah mai girma da ɗaukaka bi an ya kuna mata allamtu ya zamanto abinda na karanta abinda na yi na karatu sai ina fata ga Allah ya sanya shi ya zamanto na fi alli walil ibad wannan karatun da na yi ya amfane ni sannan kuma ya amfani bayan Allah wannan shine amfanin karatu idan ka yi karatu to kai fatan Allah ya sa karatun da kai ya amfane ka kuma ya amfani al'umma ba wai kai karatu ba shikenan ka zo kawai ka rike daga kai sai kai al'umma ba ta amfana da kai wannan ba ilimi bane dan haka ilimi mai amfani shine ilimin da ya amfanar da mai shi kuma ya amfanar da al'umma ma'ana ka yi amfani da abin da ka karanta kuma ka karantar da al'umma to wannan shine ilimi mai amfani da haka malam ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya sa ya zama haka malam yace wannan kuma wazalika wannan kuma lima wajadtuhu min hirasin nas yace saboda abinda na samu na gani irin yanda mutane suke da kwadayi alal ilmi akan ilimi bi ahkamil mukallafina musamman ma ilimin da ya shayi hukunce hukuncen waɗanda suka balaga duk mutumin da ya balaga akwai hukunce hukuncen da suka wajaba a kansa to mala yace da naga cewa mutane suna da kwadayin wannan mutum ya san wani hukunci ne yake a kansa ko ya wajaba a kansa yanda ya kamata ya yi tsarki yanda ya kamata ya yi alwala yanda ya kamata ya yi sallah yanda ya kamata ya yi azumi yanda ya kamata in Allah ya ba shi dukiya ya fitar da zakka in ya yi noma ya fitar da zakka in yana da ma'ana dabbobin da suka kai zakka ya fitar da sauran ayyukan ibadodi kuma ya ce da na haka ala wajihin munfakkin an asaratul ibar ta wata huska wacce ma'ana babu tsanani ma'ana babu tsanani a ciki babu wahala a ciki babu wahala a ciki ma'ana ta yi nasarar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ni daman karantar da wannan ilimin wanda ya zamanto a cikinsa ma'ana babu ma'ana tsanani sannan kuma babu wahalan kalmomi babu kalmomi waɗanda suke masu wahala baka tabtu hadal kitab da haka sai na rubuta wannan littafi sai na rubuta wannan littafi rajiyan min Allah naf'a bihi lil ibad ina mai fata ga Allah Allah ya amfanar da bayu da wannan littafi mala yace wa qadi daghattuhu bi ibaratin sahala kutai da ita gaba muna in ba ta abin wa qadi sigtuhu bi ibaratin sahala ubangiji Allah subhanahu wata'ala eh malam yace ma'ana na ƙara wannan littahi ne da ibara na ƙara wannan littahin ne da kalmomi waɗanda suke masu sauƙi waɗanda ba su da wahalar karantawa sannan kuma ba su da wahalan fahimta kuma ba su da wahalan fassarawa maqrunatun bil hukmi wad dalil wanda na hada shi da hukunci da kuma dalili ma'ana in ya kawo hukunci kuma sai ya kawo dalili a shar'ance a alqur'anance da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ijma'i na malama wannan malaita duka yayi wannan aikin ne ba dan komi ba raja'an naf'a wa taysir dan fatan amfanuwa da wannan littafin ko kuma hukunce hukuncen da littafin ya kumsa da kuma sauƙaƙa ma al'umma da haka mala yace wa fi hadal kitabi a cikin wannan littafin mai suna taysirul fiqh atahaddasu anil ahkamil fiqhiyya mala yace zan yi magana akan hukunce hukunce waɗanda suke na fiqh fil ibadati a cikin sha'anin ibadodi idan in kun ga anan malam bai yi magana akan abin da ya shahi mu'amalat kasuwanci da sauransu da abin da ya kama da haka ba a abin da ya ta'allaka bil ibadat malam yace yayi haka ne li ya arifa al muslim dan musulmi ya san kaifa ya abudullaha rabbahu yaya zai san ubangijinsa dan baiwa ka san ubangijinka dole ne sai kai karatu sai da ilimi ba a sanin Allah haka kawai ko? kaifa ya abudullaha rabbahu ko ma'ana yanda zai san ubangijinsa ma'ana kai kaifa ya abudullaha yanda zai bauta ma ubangijinsa kenan na yi haka ne don musulmi ya san kaifa ya abudullaha rabbahu yanda zai bauta ma Ubangijinsa bi dalilin min alkitabi was sunna bautar kuma zai yi ta da dalilin alqur'ani da sunna wannan shine damun kaida ya zamanto duk abin da zaka yi da sunan ibada ya zamanto wannan abin kana da dalili a alqur'ani da ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mala yace likay yuhaqqiq al-asas as-sani dan mutun ya tabbatar da tushe wanda yake na biyu min usasil islam daga cikin eh, rukunan musulunci rukunan musulunci guda biyar ne rukuni na biyu shine min as-sala sallah wa huwa ittiba'u rasulillah sallallahu alaihi wa sallama shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadalika wannan kuma mala yace min khilali ma'rifati hadihu hadihi sallallahu alaihi wa sallama karkashin sanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi ma'ana abinda yake sunna ne fi ibadatihi a cikin ibadodin ubangiji Allah subhanahu wata'ala kuma malam yace mutun ya san wannan bi suhulatil ibara da kalmomi masu sauki masu saukin fahimta ba kalmomi waɗanda suke da wahala ma'ana karantawa wal kitab wannan littafin mai suna taysirul fiqh malam yace huwa ibaratun an talkhis وتقريب وجمع لأغلب كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله اسم العبادات وانا لتاهي كما لتاهي ني وندا مالا يتي نا تقيت أبوبوا ما سسأو sannan kuma na abin nan haɗa su sannan kuma na shirya su na tsara su daga mafi yawan abin da yake cikin littafi mai suna al-mulakhasul fiqhi na al-sheikh salih al-fawzan hafizahullah yayi littafi mai suna al-mulakhasul fiqhi kuma la yace mafi yawan eh abubuwan da a cikin wannan littafin na tafsirul fiqhi sun kumshi abin da yazo a cikin wannan littafi na الشيخ صالح الفوزان سيدي مالا يا دان تقيتاشي يا دان musa haka kwaskwarima sa wasu abubuwa da ƙara wasu abubuwa da rage wasu abubuwa waɗanda suke masu tsawo kuma ɓangaren ibadodi kenan banda mu'amalat malaiti walakin ni sai dai ni hafaztu kasiran hafiztu yani hadaftu kasiran min ibarati sheikh da yawa daga cikin ma'ana maganganu ibarori na a sheikh salihu al-usaimin mala yake mafi yawansu na shahe su wa adaftu ibaratin ukra na sa wasu ma'ana ibarori wasu kalmomin da ba su ba wa zittu kasiran min al'adillati shar'iyya kuma na ƙara dalilai na shari'a da yawa ligalibiyatul ahkam ga mafi yawan hukunce-hukuncen da suka zo a cikin littafi ma'ana na zo da wasu dalilai masu tarin yawa wanda malam bai kawo su ba ma'ana a cikin littafin shi wasta'antu bi kaseerin min al-kutub al-fiqhiyya kuma na nemi taimako ta hanyar lekawa da karanta da ɗebawa da tsamawa da yawa daga cikin littattafan fiqh na ɗaɗɗebo wasu abubuwa a ciki hatta yasbula alal qari al ahkam shar'iyya har ya zamanto mai sauƙi ga shi mai karatu ya san hukunce-hukunce na shari'a bi nassin sahalin ibara ma'ana da dalili wanda yake mai sauƙin ma'ana ala tariqati durus ta hanyar darussa ma'a zikirin dalili min kitabillahi jalla jalalu tare da ambata dalili daga littafin Allah mai girma da ɗaukaka sannan kuma wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li kulli mas'alatin fiqhiyya taqriban mafi yawan kowace mas'ala ta fiqhu malai yace yana kawo dalili ya ambata akan wannan mas'ala a cikin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah ma'ana dalilan da suka yi magana akan wannan mas'ala mala yace me yasa yayi haka li yaqra'ahu al-muslim dan musulmi ya karanta wannan abin dan musulmi ma'ana ya karanta shi littafi ma'ana li yaqra'ahu al-muslim dan musulmi ya karanta dan musulmi ya karanta shi wala yahtaju li sharhi baya bukatan wani shari in ya zama to ga dalili daga alkur'ani ga kuma dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan kaga eh me ake cewa mutum bai bukatan wani dogon shari tunda matsala ce ga dalilin ta daga alkur'ani ga kuma dalilin ta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan kaga wannan baya bukatan wani dogon sharhi wala yas'alu limada kuma bai tambaya dan me saboda ga dalili saboda me a'a ga dalili alqur'ani da sunna ina ba ta an fahimta akunna hakana da zahiba ta inda ban tilba kunna shi da haka ina ba ta an fahimta wannan ke li wujudi dalil saboda ga dalili in akwai dalili yana kaga ai ba buƙatar wani dogon shari'a a ga dalili ga aya ga hadisi waɗanda suke magana akan me akan wannan mas'ala kenan in ya zama to haka kenan kaga babu buƙatar wani dogon shari to malai yake saboda haka kowace mas'ala sai yayi kokarin jingina mata dalili daga alqur'ani ko kuma daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan wal imam al masjid yaqra'uhu al musallin kuma malamin masallaci mai bada sallah yana iya ɗaukan wannan littafi ya karanta shi ga masu ga masu ga waɗanda suke masu sallah bi masabati durus fiqhiyya ma'ana matsayin darussa na fiqh wa hatta la yakhtalitu al-amr ala al-qari mala yace saboda kar al'amarin ya rikice ma mai karatu faqad iktafaitu bi jam'i shuruhat bi lughatin sahala muyassara duka wasu sharhuka da aka yi akan wata matsala mala yace yayi kokarin hada waɗannan sharhuka da ma'ana yare mai sauki ma'ana luga mai sauki saboda in mutum ya zo wajen yin sharhi kenan baya buƙatar wani dogon bayani mala yace walam ushir ila al-ibarat al-muktasiba muktabisa min almaraji alfiqhiyya amma ban yi nuni zuwa ga wasu kalmomi waɗanda ma'ana aka ɗebo daga cikin wasu maraji dalilai na fiqh da haka fa in yaku sawaba in abin ya zamanto daidai abin da na faɗa a cikin wannan littafin fa min Allah wahdahu daga Allah ne shi kadai wa in yakun khata in kuma kuskure ya zamanto fa minni wannan daga gare ni wa mina shaidani da kuma shaidan wa astaghfirullah kuma ina neman gafara Allah wannan shine ma'ana muqaddimar da malam ya gabatar a cikin wannan littafi nasa mai suna taysirul fiqh fil ibada malamin shine Salih ibn Muhammad al-Madiyan to yanzu wannan muqaddima ce amfanin karanta muqaddima dan ka san inda malami mai littafi ya fuskanta da kuma yaya ne tsarin littafin nashi yaya ne tsarin ma'ana karatun littafin nasu in ka karanta muƙaddima to za ka iya gane inda mai littafin ya fuskanta da kuma yadda tsarin littafin nashi yake wannan kenan sai mala ya ce fadlul tafaqquhi fi din falalar karatun addini mutum ya fahimci addini wannan yana da falala sosai a musulunci ka yi karatu ka san addininka ka fahimci addini wannan abu ne wanda yake mai falala sosai da a ce mutane sun san falalar wannan da ba wanda zai tsaya face sai ya yi karatu addini sai ya fahimci addini malaici alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wasalatu wassalamu ala rasulina muhammad tsira da aminci su tabbata ga manzanmu annabi muhammad wa ala alihi wa sahabihi da kuma alayansa shine yalinsa da sahabbansa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashin kiyama wa ba'du bayan haka ijmalan inna tafaqquha fid din lalle fahimtar addini min afdalil a'mal yana daga cikin mafifitan ayyuka mutum ya dukufa dare da rana ko kuma ya samu lokaci wanda zai je ya yi karatu domin ya fahimci addininsa to wannan aiki yana daga cikin mafifitan ayyuka wa huwa alamatul khairi kuma duk mutumin da kaga yana kokarin fahimtar addininsa ya je makaranta a koya masa addini ko ya halarci wuraren da ake karatun littattafai na addini to wannan alama ce na cewa akwai alkhairi tare da wannan mutum wanda babu alkhairi tare da shi wannan bai dame shi ba ya da lokacin da zai zo ya zamana ya kara ma'ana ya ya saurari yani abin da ya shayi addini sai bai da wannan lokaci duk inda ka ganshi sai inda yake ma'ana wurin safa Allah ba wurin karatun addini kenan kaga wannan babu alkhairi a cikin shi kenan alama ta alkhairi shine mutum ya samu kanshi ire-iren waɗannan wurare ba an muawiya radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم حديثي daga Muawiya Allah ya kara masa yarda yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man yuridu Allah bihi khairan duk wanda Allah ke nihin shi da alkhairi yufaqihu fi din sai Allah ya fahimtar da shi addini kenan duk mutunan da Allah ke son shi da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi addini kuma baiwa a fahimci addini sai an je makaranta da haka duk mutunan da zaka ga ya dauko littafi shi ya zo makaranta dan ya fahimci addini to Allah na nihin shi da alkhairi Allah na nihin shi da mi da alkhairi Allah ya sanya mu a cikin su wadalika wannan kuma dalilin wannan li anna tafaqquha fi din domin fahimtar addini ya hasulu bihi ilmin na da shi ne ilimi mai amfani zai samuwa ga mutum sai ka je makaranta ka fahimci addini ne za ka samu ilimi mai amfani ma'ana za ka samu ilimi wanda zai amfanar da kai wanda zai koya maka zai nuna maka ga yanda ake tsarki ga yanda ake alwala ga yanda ake sallah ga yanda ake duk wata ibada amma in mutum bai zuwa makaranta to ibada kawai yin ta ne yake babu ruwan shi amma bai fahimta yadda ya ga mutane suna yi haka yake amma bai san menene ma ma'ana asali ko kuma menene ma hikimar wannan ibada idan kaga wannan matsala ce saboda haka a maida hankali wajen zuwa wuraren da ake karatun addini alladhi yaqumu alayhi al-amalu sari wanda aikin kwarai ma'ana yake tsayuwa a kansa malam da nawa ne ake sallah da nawa ne ake sallah nan ya kai da goma haka sai a kai kenan wannan ke wadalika li anna tafaqquha fi din saboda fahimta a cikin addini neman fahimtar addini ya hasulu bihi ilmin nafi ana samun ilimi mai amfani da wannan alladhi yaqumu alaihi al-amal salih wanda ilimi mai amfani shike taimaka ma mutum ya tsayo akan aikin barka in kana da ilimi mai amfani to wannan ilimin mai amfani shi ne zai taimaka ma ka tsayu da yin aikin ƙwarai amma in babu ilimi mai amfani ba a iya aikin ƙwarai shi kuma aikin ƙwarai shi ne jirgin da zai ɗauki dukkan wani aiki naka na ibada ya haura da shi sama ilahi ya sa'adul kalimu tayyibu sai ya ce wal amalu salihu yarfa'u duk wata kalma mai kyau duk wani aiki mai kyau yana haurawa ne zuwa ga Allah amma aikin ƙwarai shi ne ke tsokan wannan kalma ko ya ɗauki wannan aikin ya haura da shi zuwa wajen Ubangiji Allah ta shi kuma aikin ƙwarai bai yi wa tsoro sai da ilimi mai amfani don haka a kuka wajen neman ilimi ƙara Allah jalla jalalu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce huwa ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine ya aiko ma'ana manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shari'a da kuma addini na gaskiya wannan aya tana cikin suratul fatiha aya ta 28 da haka falhuda abinda ake nihi da shari'a a cikin wannan aya shine huwal ilmun nafi ilmi mai amfani kenan in zaka fasara aya sai ka ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda Allah shine ya aiko an manzansa da ilimi mai amfani saboda abinda manzo Allah yake karantar da mutane ilmi ne mai amfani shi kuma tushen shari'a shine ilmi mai amfani mutum bai samun shari'a bai zamantawa shiryayye dole sai in akwai ilimi na mai amfani tare da shi wadinul haqqi da addini na gaskiya sai suka ce kenan wadinul haqqi huwa al-amal salih addini na gaskiya shine aikin kware aikin kware shi kuma aikin kware bai yiwa sai da ilimi mai amfani to saboda haka wa qad amara Allah jalla jalalu Allah mai girma da daukaka yayi umarni ya umarci nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ya umarci annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an yas'alahu ziyada cewa ya roƙi Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara mishi minal ilmi daga ilimi. Babu abin da Allah ya umarci manzansa ya nemi ya ƙara mishi sai ilimi. Ya ce wa rabbi zidni ilman, ka ce, Ya Ubangiji ka daɗa mini ma'ana ka ƙara mini ilimi, don a nuna maka mahimmancin ilimi. shi ne Allah ya umarci manzan shi ya roƙe shi da cewa ya nemi ya ƙara masa shi. Wahada wadihun dalala ko kuma wadihun dilala fi fadlil ilmi wannan ƙarara yake nuni ne a cikin falalar ilimi. Li'an Allah jalla jalaluhu domin Allah mai girma da ɗaukaka lam ya amur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bai umarci annabin shi ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi tarabin lizdiyadi min shay'in illa min al-ilmi Allah bai nemi manzansa ba ya nemi a ƙara mishi wani abu in ba ilimi kina kaga wannan kadai ya isa ya nuna mana falalan neman ilimi don a nuna ma falalar ilimi da mahimmancinsa sai Allah ya ce madibo manzo ha manzan Allah Allah ya ce masa ya doki Allah ya ƙara masa ilimi da haka ƙala hafizu bin hajar hafizu bin hajar yana cewa a cikin sifat hilbari a cikin littafi mai suna fatawar bari sharhin sahihul bukhari ya ce wahada wannan wadihun dalala ko kuma wadihun dilala fi fadl ilm wannan karara yake muni ne a cikin falalan ilimi lian Allah jalla jalaluhu saboda Allah mai girma da daukaka ko kuma wanda daukakar sa ta daukaku lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama bai umarci annabinsa ba sallallahu alaihi wa sallama bi talabin lizdiyadi min shay'in neman ƙarin wani abu illa min ilmi sai dai neman ƙarin ilimi wannan kawai ya isa ya nuna mana muhimmancin neman ilimi da aka wajibi ne jama'a a zo a nemi ilimi na addini wa qad samma rasulu wa qad samma رسوله صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أنبتي wuraren da ake zama ana karatun ilimi mai amfani a cikinsu kamar irin wannan wurin da muka keɓe domin karatun ilimin addini irin waɗannan wuraren manzan Allah ya ambace su cewa wurare ne waɗanda suke riyadul janna ma'ana dausayu ne na aljanna duk wurin da ake karatun ilimi mai addini to wannan ilimin wannan wurin dausayi ne daga cikin dausayai na aljanna wa akhbara kuma manzan Allah ya bada labari annal ulama'a hum warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa kenan tun da malamai su ne magada annabawa kenan kaga ya zama dole ma'ana a kusance su domin mi a samu abin da suka gado daga wajen annaba saboda haka kenan wannan duka bayanai ne da ake mana game da abin da ya shahi ma'ana falalar neman fahimtar addini wala shakka annal insana qabla an yaqduma ala ada'i amalin ma da haka babu shakka mutum kafin ya gabaci bayar da wani aiki ma'ana kafin mutum ya fara duk wani aikin da zai yi labudda an ya arifa tsariƙatar lati yu'addi bi al'amal babu makawa ya san wace hanya ce zai iya yin wannan aikin ala wajihi sahihi ta fuskan wannan aikin ingantacce duk aikin da mutum zai yi kafin ya yi shi to ya kamata ya san wace hanya ne zai iya yin wannan aiki wadda za ta inganta wannan aiki na shi to haka ibada take hatta ya kuna hadal amalu sahihan har wannan aikin ya zama to ingantacce da haka duk ibada da za ka yi wajibi ne ka san wannan ibadan ya yi kamata ka yi ba ka zo kawai kana yin tankaniya ba kawai ba ka san yadda ya kamata ka yi ibadan ba mu'addiyan lin natijati allati turja min wara'i kenan in mutum ya san aiki ya san hanyar da ya kamata ya bayar da aiki wannan shi zai sa ya bayar da natija ma'ana wannan aiki ya ba da sakamakon da ake fata amfani bayan to in ya zamanto haka ya ko ɗan uwa fa kaifa yaqdimul insan ala ibadati rabbih yaya mutum zai gabaci bautar ubangijinsa allati tatawaqqafu alaiha najatuhu minan nar wanda ta hanyar ibada ce zai iya tsira daga wuta ودخوله الجنة يشجع الجنة بدون علم إن بعد علم با كنت سيد علم سيد علم ده هكا أي قطري أن علم ومن ثم افتراق الناس بالنسبة للعلم والعمل إلى ثلاث افتراق وأنني متاني سكر متاني دنغني ده علمي da yin aiki da ilimin sun kasu kashi wannan kashi insha Allah Allah ya kai mu rana ya ta yau samu shi yadda mutane suka kasu game da ilimi da kuma aiki da ilimi saboda ina ganin lokaci ya yi da haka anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada kusa kuran da muka yi allah ya imana sai allah ya kai mu insha allah rana ya kai kuma za mu ci gaba saboda haka muna fatan a ba da haɗin kai domin a zo a saurari waɗannan hukunce-hukuncen allah subhanahu wata'ala ya sa su amfane mu duniya da lahira su ba mu kuma daman yin ibadodinmu ma'ana ta fuska ingantacciya da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh